الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة 22 ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da sha ɗaya a wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان شابنا دريبيو da sha takwas inda za mu tashi darasi na ɗari da sha biyu a wannan masallaci mai albarka na Hudaifatu bin Yaman inda za mu tashi hadisi na ɗari bakwai da arba'in da biyu babi na bakwai babu tahrimin saidi lil muhri muna cikin kitabul hajji muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malam yace babun tahrimu saidi lil muhri babin da yake magana akan cewa an haranta yin farauta ga wanda ya yi harama da aikin haji wanda mun faɗi ne ya haramar tuntuni a farko ya mutum yake kulla harama daga cikin rukunan aikin haji malai yake hadisi na ɗari bakwai da arba'in da biyu an sa'ab ibn jasama allaifi an karbo daga sa'ab ibn jassama al-laythi yanzu muka ci karo da shi tunda muka fara hadisan 740 da wani abu shine ibn qais ibn rabi'a ibn abdullah ibn ya'mar al-laythi shine wato cikakken sunansa halifu quraish ya kulle yarjejeniyar zaman lafiya da quraishawa mahaifiyarsa yar uwa abu sufyan ce ibn harbi Allah ya kara masa yadda shi wannan bawan Allah ya kasance ya sauka a Waddan da Abawa daga cikin garuruwan Hijaz ya sauka a wannan gurin sannan kuma wa annabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Auf bin Madi annabi ya haɗa kawanci da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina tsakaninsa da wani sahabi da ake kira Auf ibn Malik Allah ya kara musu yadda sannan ya rasu a khilafanci na sayyidina Usman Allah madaukakin sarki ya yarda da shi to wannan shine Asab ibn Jaddaba ba Allah ya riga ga dai sahabban Annabi ne yana cikin sahabban da Allah yake ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi to shine yake cewa annahu ahda li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam himaran wahshiyan ya ba wa annabi tsira da ran Allah tabbata a gare shi kyauta wanda mun faɗa nau baya cin sadaka amma yana karɓar kyauta domin kamar yadda Imam Suyuti wato ya waƙe wasu abubuwa da yake faɗa annabi baya mai da kyautar su ma bayan karɓar kyauta sannan mun sha wannan bayanin cewa kyauta tana da matuƙar muhimmanci domin kyauta tana sa abubuwa duk wanda ka ga ma kyauta abu biyu ne ya sa ma ɗayan biyu ko dai yana girmama ka ko yana kaunarka ko dubi wanda zai wahala wanda yake girmama kai kasa kaunarka saboda haka kaga dubi ne ke girmamawa da kauna ita take za a yi kyauta ita kwa sadaka tausayi wani lokacin ma mutum zai sadaka dan kanka da ni ba tausayin ke yake yi kawai kan abata man kamar da muka biyo wani hadisi can baya da annabi yake gaya mana cewa kan mutum ya yi kula mutum zai zo ka sa abinci a gaba ya sa ka a gaba almajiri ba kai niyyar gamawa ba dole ka gama kaga wannan ai ba wani ba kai da cikin wani da ba ba to sai wani takura ma yayi matsa ma idan kawai ya tashi kawai ba ma kyauta sadaka ce am kyauta am girmamawa ne da kauna su wanda ka ga ma kyauta duk kankantar ta to yana girmama ka kuma yana kaunar ka shi za su ke bibita ta akan sadaka sannan kuma wato kana kulle wata alaka da karfi tsakaninka da wanda kai wa kyauta annabi yake da hadu da habu a shine nan ne muka taja hankalin matasa ba ka ce wa kai ahlus sunna ne ba za ka ba wanda za ka aura komai ba a maroji ne kai ba wani ahlus sunna wallahi marwaci ne ai ahlu sunna ba san shi da muke hannu ba kullun kana zuwa gurin da na taba ba ku misali wata ta tambaye ni shekara biyu da wani abu ba zawara ce aure ya kusa bai wata biyu ba amma ta ce mun malam tun da yake bai taba bani komai ba me ya shawara ka nace gaskiya akwai matsala Allah nace matsalar tun da kin zauna zama zaman zawarci in kina son cikin ki aure ki amma ba ki san wa kika aura domin an yi sallah karama an yi babba sau hudu tsakani da Allah ba sau hudu ba wani gwaji wallahi ai ya wuce gwaji da a ce sallah karama ɗaya kawai aka yi ko biyu aka yi duk azumin nan gaba ɗaya ba ko sau ɗaya ai ya wuce gwaji kawai ta san wa za ta aura na ce wata in kin mace ki aure domin wannan wannan abun bai kai wannan girma ba kasancewar ki a matsayin mai aure shi ya bi a kan kasancewar ki a wato a matsayin mara aure da akwai irin mazajen da zai abin da yake na luri abinci dai za ki ci amma duk wani abu da yake na kyauta da ba za a miki ba sannan na ce wata ce ba a bincika ba an binciko ai mutumin kirki ne kaza kaza na ce to tunda an binciko mutumin kirki ne an binciko kuma yayi zamantakewa da matarsa wancan ai akwai kari saboda haka idan ba a bincika ba na ja gaya muku bincike akan mai aure ba ya fi sauki akan wanda bai ba domin kai kana da ma'auri wataƙila tested and trusted ne shi za na gaya wasu mata na ce wasu yan mata sun mun tattauna da su suka ce su sun fitar da aure ba me dalilin suka ce su ji an gwada ne amma wanda bai da auren nan ba san shi ba saboda haka sai ya shiga za a fara gane ina ma ya dusa duk da mun tattauna da wani ba da suka ce to ya danganta eh kuma hakan ne ya danganta amma dai su a ma'aunin su suna ganin wanda yake da aure ya fi wanda bai da aure sauƙin wato abubuwa haka ne domin shi ya yi aiki ya gwada an gani an gane ko ku da haka wannan shi ne to kaga ya ba da kyauta gawa ga annabi kira da amin da Allah tabbata a gare shi me ya bashi himaran wahtiyan shine a wannan gaban nake muku mutum ba zai zo ya ta bawa yar mutane kuɗi idan mata tarbiyya wata ba za ta karba ba an bayyana wannan karar daga cikin zuciyar din mu ne idan idan mata tarbiyya ba za ta karba ban kana so ta karba sai ka ajiye a gurin to kaga wannan shine da ya ba annabi ya baki mimaran wahshiyan ya baki jakin dawa shine zebra irin zebra din nan shi ya ba annabi alaihi salatu wassalam daga nan gurin ne wannan da yake wannan ba ma ta yi ya cire da wato shi kenan na'am an gane ko saboda haka ya ba annabi alaihi salatu wassalam kyautar jakin dawa wa huwa bil abawa yana zaune a gurin nan da muka faɗa da ma an ce ya zauna a wannan gurin da waddan da abawa au bi waddara ko kuma a waddan shakkar rawi a cikin guraren nan biyu ya zauna a guri daya balan ma ra'a ma bi wajihi yayin da ya ga yadda abin da yake cikin fuskar annabi alaihi salatu wassalam wato balan ma ra'a ma bi wajihi yayin da annabi ya ga abin da yake fuskar sa kala sai abuwan na tsallake ko farar da hu alaihi farar da hu alaihi sai annabi ya mayar mar da kyauta kaga ai ba a mai da kyauta amma a wannan lokacin da yawa annabi kyauta sai annabi ya mai da kyauta falan ma ra'a ma fi waji yayin da annabi ya ga cewa kamar wannan bawan Allah ne shi sa bi gudu da sama bai ji daɗi ba ya ga canjawa a canji a fuskarsa ƙalibi ni alam na ruddahu illa anna hurumun yace ba mu dawo ba da jiwo fati sai dan mun kasance mana cikin ihrami an bayyana da kyau ko abin da yasa muka bayar ma da shi saboda mun kulla haraba da aikin haji shi yasa muka yi zakkin kyautar ka ba wai dan ba ba karɓi kyauta ba kun ga aje akwai gurin da ba a karɓar kyautar ne ga shi ne da gaske shi ne idan mutum ya kulla ne harama da aikin haji to ba shi ba karɓar kyauta wata iri wata aka yi farautar ta shi ne sharadin ba wai na rubun kyauta ta ba haɗu da wani alaji da baka ba shi nake nufi ba wanda aka yi farauta ya kamata mai togaci ko? in ba a karɓar kyautar da aka yi farautar ta ita kuma ita ma da sharadi wanda ka yi wajen wannan wanda ya harama da aikin hajji za mu zo nan gaba mu amma idan ba kai kayo baka ba shi dama ba kuma ba dan kai aka yi ba za ka iya karba za mu ji hadisi nan gaba zai fito da abu hadisi na gaba kaga wannan hadisin ya koyar da mu abubuwa uku zuwa hudu na farko karɓar kyauta ga annabi alaihi salatu wassalam an gane ko sannan abu na biyu ya halatta ka maida kyautar da aka yi ma saboda wata illa idan da wata matsala ko kyauta ce mutum kaga ya zo ya yi kyauta da neman gidi ita ma tana ciki ba dan Allah ya baka ba saboda wani abu ya baka shi ne ake faɗa wani dalili kan ke taɓa baka ko wani yanzu da aka yi ma aiki sai da labu yake yau da wannan ayi kaza kai ma ka san kyauta ce da neman gidi me yasa da kan baka ba ki ba makocin ka yake kara goma taɓa ba shi kowa sai yanzu wani ya ɗauko abu ya kawo yake ga wannan asa a na damuwa ya fada ya mutu ya ga damuwa eh cewa wato fuskar ta canja idan kai mai kyauta yanzu na ki karba to ai zan ga yadda fuskar ka ta canja ba haka wato kake ba a da cewa rai ya ba shi kenan to shi ne annabi alaihi salatu wasallam saboda kyakkyawan mu'amalarsa sai ce da shi ba ba haka kawai muka dawo da kyautar ka ba domin shi wannan zaɓin ya zan mutanen ƙauye ma na kullu yar gidan su suka annabi kuma ya karba daga ƙauye to shi kuma ya bayan an shi karba kina annabi ji ba haka kawai muka shi karba ba mun shi karba ne sai idan mun kulla haraba da aike haji kuma dalili na biyu shine yayo wannan farautar ne yanwa dan ya kawo annabi to shi ne dalili wanda kuma ya kulla wannan harabar haramun ne yayi yayi ya ya ya yayi farauta kamar da muka fara ai kaga Allah ya ce wa inna lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara yake wa qulima alaykum saydul bahri ma dumtum huruma shine mahalli dai wa qulima alaykum saydul bahri ma dumtum huruma Allah ya haramta muku ku yi farauta abu da yake dan dauri mutakar kuna ne cikin ihirani wa taqullaha alladhi ilayhi tuhsharun sannan ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurur ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah kada ku wato ku kashe abin da yake na farauta alhali kuna cikin ihrami ko kuma man qatalahu minkum muta'ammidan fa jazaohu mithlu ma qatala min an-na'ami yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan balikal ka'bati aw kaffara ila akhir al-aya to wannan shine hadisi na gaba حديث الذي بقيد 43 أنا أبي قتادة رضي الله تعالى عنه من بعد ترجمة صلاة دي غباتا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبو قتادة muka ce amma sunansa ko ba wannan majalisin ne muka faɗi tarjamar mun faɗi shi amma dai kun manta shi ma mun yi tarjamar sa satin da ya wuce rana alhamis mun faɗi shi a adabul mufrad shi muka zo gabar sa wane ne sunansa الحارث ابن ربيعي ko radiyallahu ta'ala anhu Haris ibn Rabi'i yana cikin zaratan wato masu ba wa Annabi alaihi salatu wasalam kariya sannan mahaya da wani jarumin zahiri ne kware da gaske wata rana an taɓa masa rauni a wani yaji a idansa aka ce ya yi da ruwan ido annabi ya bar addu'a sai idan ya koma ya ci gaba da abubuwansa abokata da aini ba Allah to sai ki kala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam bil qaha wata rana mun kasance tare da annabi alaihi salatu wasallam a wani guri da ake kiran sa qaha wani wadi wanda wato ya kai ana ce wata wadil abadi shi ne wannan wadin ya kai kusan mil guda daga sukuya wani guri da ake kira sukuya tazarar gurin ta kai haka sai yake wa minal muhri a cikin abubuwan da suka ihrami suka kulla haraba da aikin haji wa min na gairar muhri daga cikin abubuwan da ba su kulla harama da aikin hajji ba yake bara aiki a tsari ya tara auna sai an yace sai naga abokan tafiya ta suna ta kallon wani abu kamar yanzu ana zaune idan kaga duk kowa ya juya can ai ka san wani abu ne yake faruwa kamar yadda yanzu aka yi tsara wannan abu sai kowa hankalin zai koma nan wataƙila ana tsammanin mota ce ko kuma a wannan abin speaking system din da ya samu matsala to hankali ya kowa ya koma wani guri ana kallo shine ya tara auna suna ta kalle kalle ana kallon wani guri guda sai an yace fa nazar ni sai na duba fa ila imarun wahki ina duba sai na ga ai wani jakin dawa ake kallo shine ya wucewa yani yana nufin ba waka a sauduhu yace sai bulalar ta ta faɗo fa qalu la nu'inuka haka ne ku za ku ga an an tsire da uwa amma hadisan da wannan su fito da abubuwa karara abin da yake karajan magana shi ne da yake shi bai kulla haraba da aikin hajji ba da yake dai kan wannan rakumin da ya afka masa shi ne kulla haraba ba aka yi kan wannan jakin jakin dawa saboda haka sai bulalar ta faɗi ya kun ga ya shiga farauta ya ji yanzu su kuma sun kulla haraba da ni wato aikin haji ya shiga farauta fa kado sai ya ku je maka mu sai suka ce la nu'inuka alayhi bi shay'in inna muqrimun ba za mu ce maka ba da komai akan wannan rakuman ba mu mun kulla haraba da aikin haji domin ce ba kowa ba za ka yi ba ga wanda zai je amkawa abin da zai yi farauta yake fatana waddu ba a kasu na iya kokari na dauko bulalata in ji abu kata ya yace dan ni kowa nuna dauka tun ma dai tun imara bin wara'i akma yace na na je gurin wannan jakin dawa ta bayan wani dan tudu wani guri ya burka buya ta bayan wani tudin kasa shine alkal shine akma sai yaje ta bayan ta inda wato kasar da tudin da iska ce ta tara shi da ƙasa shine wato akma sai dai ta bayan wannan jirin da ya taru sai afka wannan wannan wato jakin dawa yace ba aqartuhu na soke ba a dai ce bihi al'adi na zo wannan abokan da ya kawo da wannan ragumin fa qala ba'dhum jakin dawa abuwa fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin matafiya suka ce kulu zo ku ci ba wa qala ba'dhum wasu suka ce la ta'kulu gaskiya kar ku ci kun ga rabu biyu wasu sun ce aci wasu sun ce kar aci fa dai tun nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na je gurin annabi alaihi salatu wa salam wa huwa amamana yana gaban mu fa ta'altu yana can gaba to mu annabi yayi gaba yace je na kalle shi fa qala bi ce kuluhu halal yace bayin Allah ku ci wannan naman halal ne a gare ku za mu ji da miji nan gaba to kaga wannan hadisi abubuwa biyu ko uku yake koyar da mu wato haramcin yin farauta ga wanda ya kulla harama da aikin haji sannan wato halaccin cin abincin da aka yi farauta ga wanda ya kulla harama ga aikin haji mutukar baki ya sa a yi ba kuma baki ya ba kuma bai taimaka ba kun ga ba shi ɗaya ba a wayan nan ba su taimaka ba ba su suka sa ba kuma ba su suka yi ba wannan sharaɗan guda uku ce sun cika sannan za a ci abin farauta na'am jakin dawa ba eh shi ne ai magana da ake ai kaga ana ta magana me wai tambaye ta kuma da yake me ya sanin cin jakin dawa a da yanzu tambayar kenan kun yi shiru yanzu mafarauta idan suka je suka yi farauta suka samo jakin gawa ya halitta su ko ya halitta ba kun yi shiru ya halitta ko ya halitta ba ya halitta domin abin da ka karanta ke nan ya halitta wanda ya zo ya ce ya halitta ba kare sai kawo wani nasi da ya shafa wannan yanzu muna kan matsayin ya halitta ko to mu taba ya halitta a cikin jakin gawa jakin gida ba da yana da ba to shi ne da dini ana aiki da shi ba ji wani da dini shi raƙumin jakin nawa ba aiki shanu ma yawa yawa malami ya ce to ai shanu ma ana huda da su in dai aiki ne illar to shanu ma ana yi dan mutum hajji ya yi kewaye a ƙauye ya ce su su ɗau kawai su ta aiki da shi amma idan ya shekara zai zai ɗauka yanzu ai ana wannan jingar kawai su aikin su har yanzu ana yi a gurin masu amana sai aka biya su rika hula da su su aiki su samu kuɗi amma an bai da lafiya duk abin da ya samu ɗawainiyar da sai da biyu lafi ana yi na ana jihadi shi yasa ake ake cin jakin dawa ko na gida to da haka yanzu tunda ba a jihadi ba za a ci jakin dawa ba to shi jihadi me ya doke shi yanzu babu shi kenan na ba a yi annabi ya ce al-jihadu ma bil ilal qiyamah jihadi yana da hakkiya ba ta dai kawai illa iyaka ce mutum ya zanya ake yi ƙa'idodinsa ba kawai mutum ne zai ce ko ke ce jihadin bi da bilin ba a ayi wannan kam su ne kam an bai da yogo to kun ga yanzu jakin gida so nake ku kawo ga nufi na a kumbiya a ummatul ahkam in musulma ta ce da an halatta mana cin jakin gida a yakin kaiwar jakunan gida suka rikaci ko kuma da amma daga baya aka soke haramun ne shi gaba daya ba wai dan aiki bane aka soke ba shi bane nasi ne zo daga baya ya haramta cin jakin gida ba aiki bane yasa in haka ne mala ya ce shanu ma ana yi da su kuma ana yi to mu je zuwa kun ga yanzu jakin dawa ya halatta a yi ne a ci mu je zuwa to sai ya ce sabon hadisi ko 744 744 ana abi katada ana abdullahi bin abi katada tsala dan gidan abu katada yanzu wannan hadisin zai kun ga kazo mun faɗa shi uban ne da kansa ya ruwaya yanzu ɗansa zai ruwaya kan da ya gaji uba ko idan uban mutumin kirki haka ake cewa eh sai sai kale yace inda laka abi mahaifina ya tafi amal hudaybiya a shekarar da aka yi hudaybiya fa harama ashabu ashabu abokan tafiyar da duk suka kulla haraba walam yurim amma shi abu kata da shi kulla ba a ruwayar ko imam muslim shi kadai sai da yake walam yurim abu kata da ya wuce da sunan karara ba wai ganowa za a yi ba sunan sa ne karara yace hujjatan nabi sallallahu alaihi wasallam anna aduwan yadu aka zantar da annabi cewa wasu abokan gaba sun taho za su afka mana kun ji wani ƙarin bayani da ba mu samu ba a can bakin karo ba ne ga fasariya fasara gaba ga iya ko a ko wajen yadda mori yusufi ya ci karo da karya ne a ƙarin bayani aka yi ma shi ɗan da ya zo sai ce ga abin da ya faru ban talakan nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi wa sallam ya tafi fa bai da ma ana ma ashabi yace a lokacin muna tare da almajiransa sahabbansa da za haka ba a zo mu ila babu sai sashi su yarka sa taki dariya ko kuma yadda ra'auna kaga a can gurin ai aka ce suna ta kalle kalle suna hango na abu to shine ƙarin bayani akan wannan kallon da suke yi suna ta kallo wa suke wa dariya abu kadada domin gaji zai iya yin farauta amma wannan raƙumin ko jakin da wannan bai kai shi ba sai suke ta dariya domin ga wani abu akan matar sarki da ido ya ga da ya gani ba amma babu ido bai gani ba su ba damar su nuna ba domin sun yi shi ne suke dariya shi kuma ya ga dariyar da ake wuce ne sai ya kashe sai ya gani to a wannan gurin da ya je gani sai ya gano shi ma kaga ba su suka nuna masa ba kawai dariya suke yi su ne mar dariya ne akan inda ya gani ba da zai afkawa wannan a jakin da amma bai gani ba ba wani cin karo to zau da haka yake ba nazartu da naga suna ta dariya ina zuwa ai za ka so ka ga wai da ake wa dariya yana zuwa sai na gani fa idza ana bi amari wahkin ina duba sai na ga ai dariyar nan da suke wani jaki ne na dawa sai babu yake ba amantu alaihi sai na afka masa shine ba amantu alaihi na afka wannan rakumin ne kansa faɗa an tuhu na soke shi fa asbatu na kifar da shi ya soke shi ya kifar da shi a ƙasa to zai ce wacce an tuhu sai na nemi su taimaka mu da ya zo kaga da ya soke shi a irin wannan za ga wani zuwa ake a turmushi to sai kansu zai nemi alkabar adadi su wayannan zaɓen ba ba an yi wa'in nuni suka ƙi taimaka mu suka ƙi taimaka mu da ya faru ya ce ba kan lamin labi muka ci daga naman wannan jakin dawa wakashi na an nukta da'a ya ce sai kuma muka rika jin tsoron an nukta da'a an gane kada mu yi jinkiri kada a yi jinkiri da mu cewa annabi ya yi nisa garin tsayawa a wannan gurin jakin dawa a yi mana nisa da yawa kada hanya ta yanke mana mu kuma ya zanto muna tafiya tare mu zo mu nemi su marasa shine fakashina an nubda da eh daga nan kuma kaga tunda daji ne sai su rasa ina kuma ba waya bace da za a yi waya a ce a tuna ina yace fadalatun nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai na rika neman annabi alaihi salatu wa sallam arba'u fara fi sha'awan wa asiru sha'awan yace wani lokacin in zabur doki na wani lokacin tafi da zarba saboda gudun kada yayi gudun da yawa kuma ya wuce ya tafi a hankali kuma ya ki zuwa ya rike shi an fahimta da kyau ko sha'awan shine wato sannin zanne kenan an fahimta shine sha'awan ai tarata wani lokaci wani lokacin dan zabure wani lokacin tafi a hankali shine sha'awan falakitu rajulan min bani kifara fi jogin laili yace ina wannan tafiyar kawai sai na haɗu da wani bawan Allah daga cikin kabilar Bani Kifar a tsakiyar dare kuntu sai nace aina taraktar nabiy sallallahu alaihi wa sallam ina kabaro annabi alaihi salatu wa sallam ya tambaye shi shi Abu Qata da ya tambayewa wannan dan kabilar Kifar din kale yace taraktuhu bi ta'ammul na bashi a wani guri da ake kiransa wato wata alƙarya ce wadda ta haɗa Makka da Madina ita ce wannan wato da'awul din yace na baki ana ko bi da'ahuli wa huwa qailu suqya wani guri ne wato da ake kiran za az-suqya sai dai wannan gurin wasu wasu ma da suka ce guri ne da wato akwai ruwa a gurin yace ya baki a wannan gurin mashaya ce ga mutane inda ake jan ruwa ko a diba fa qultu ya rasulullah aga ana gaya ma wa huwa qailu suqya guri ne da ake zuwa a nemi ruwa matattara da duk gurin da kuma yake da ruwa za ga gurin haduwar mutane ne yace fa kullu ya rasulullah ya ji ya kan diji kenan sai ce ya ma'aikin Allah nace ya ma'aikin Allah inna alaka yaqrauna alayka salam wa rahmatullah sahabbanka su ne alaka kenan wato suna gaishe ka an gane ko suna cewa ne ni ko gaisuwa zuwa gare ka innahum qad khashaw an yubtada'u dunaka ina jin tsoron kada hanya ta bace musu kasa samun ka sai ni fanta zirgo ka dan saurare su ya kullu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah asabtu imara wahdi abu ka tadi bayan ya bada sakon su sai ce ya rasulullah na samu na afkawa jakin dawa wa indi minhu fatila yace an ci an ci yake yanzu ma na to da ragowar sagagi an gata fakala lil qawli sai annabi yake wannan sahabban da suke tare da shi wanda kun san da ba kanta tawagar biyu haka wata tawagar haka ce su bi za mu zo mu ji nan gaba ta gefen wani kogi saboda ko da wancan da za su kawo hari za su shigo to ta gurin za su biyo sai annabi yake su bi ta gurin saboda haka sai annabi yake da sahabban da suke tare da shi فقال لقوم كلوا قلوبكم وهم محرمون على حالي كوا حرام da aikin haji kun ji karin bayani akan wannan ku babu da shikari domin kada ji ku muka bada baka ce maka ba baka ba kai kai ba baka kuma yi umarni da aiwa to duk wanda ya samu kansa wannan ba shi da wata matsala to kun ji wannan ko to shi ma ya fito mana da abubuwa karara karin bayani na na wannan hadisin yayi hadisi na 745 an abi qatada da ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja hajja wanzu kira da abin da Allah tabbata gare shi ya fita dan yin aikin haji wa kharaju ma'ahu sahabbai suka fito tare da shi fasara fa da'ifatin minhu sai wata tawaga daga cikin wato a sahabban sai suka yi wani bangaren daban an fahimta da kyau ko to me ya faru suka bi wani gurin daban suka tafi fi abu katada cikin wannan suka ware din kun ji yanzu karin bayani tafiya ina da umarnin annabi cewa su tafi su bi wannan gurin duk mun ji a hadisin baya ko ba ka buƙatar sai an fito in ji kai ne to sai a je ma bayanin cewa dan zaka ji zancen bai cika ba amma wancan hadisan karin bayani kowanne yake akan kowanne mun ja wannan bayani cewa lokacin wato li kulli maqamin maqal lokacin da kai tambaya akan kaza ko da amsa doguwa ce abin da kake bukata kawai za a gaya ma wani lokacin kuma ka ƙara neman bayani sai a ƙara ma alhaji amsa fa mai faɗi ce ai ko lakcarori a jami'a suna shirin dibulan sun san ka haddace da yawa zuci ɗan gaba ne muke su kawai wani lokacin suka zo ce layi biyu wani lokacin layi uku to kamar haka ne ba wani iskari sai aka ce ne fi yi abokata da baka da kudu sahil al-bahri annabi yake da su ku bi ta gefen wancan kogin hatta nan da ke har mu haɗu domin akwai gurin da za mu haɗu hikima kun bi da kan shine wanda wa'ancan da ake tsoron za su kawo hari in sun tashi tawowa ta nan za su biyu mu kuma ta nan mun san yadda za mu fa aka musa ila al-bahri suka bi gefen wannan wato kogin falamman sarafu ahramu kulluhum yayin da suka bar gurin gaba ɗayan su kowa sai kullu harama da aikin hajji kuma illa abu qatada da lam yuhri abu qatada ne kai bai kullu harama ba an fahimta da kyau ko anan ne yake nuna halaccin tsallake ne tsallake ni tsaki kun fahimta da kyau ko yau da zarar cewa mutukan za ka iya haɗuwa da ko kuma in ba ka da niyya kai tsaye mun yi wannan bayanin a farko na cewa za ka yi aikin nan ko umara kamar yadda muka faɗa muka ba da misali ga wanda yake ɗan kasuwa ko kuma wanda yake ambasada ne zai tafi yan bacci zuwa jidda ba niyyar aikin umara ko aikin haji sai da yaje gurin ya ga to ai ya kamata fa ne umaran nan a lokacin muka faɗi ne ka da zaman faɗa ai ko ba tunda tun asali bai dauko niyya ba to shi ne bayanin da muka yi mun yi tun a farko to sai yace um fa baina ma hu yasirun ina cikin tafiya ikra au umra wahkin sai ta dakura kun ga wannan ruwaya dakura har gani da yawa tun da wuda ma kuma yawanci in kana kallon rayuwarsu ai da yawa suke jawowa domin duk wanda ya jawo shi kai ya zan rabon damun daji a nan yana nuna ma muhimmancin haɗin kai sosai kuwa za ka dabbobin da suka to ko da zaki ya fi karfin su inda a ɗan suke sukan iya yi mai illa amma duk wanda za ku ga kokari yake ga wanda aka bari a baya in kana kallon rayuwar da dabbobi inna ma ya'kulu dhi'bul kafiya haka annabi ya faɗa yace ai kira ce ce yana cin dabbar da tawari haka annabi ne wanda tawari amma wanda take cikin ɗan uwanta to da wahala a afka mata to sai yace fa amala abu kata da alal qabul abu kata da afkawa wannan jakunan dawa fa akara minha atanan da yi sai Allah ya tabbata biya ya doki mace daga ciki shine jaka jakar dawa an bayyana da dogo shine atan fa nazalu wancan bayan Allah sai suka sauka fa aka dubi lahiya bayan ya gasa yayi babu ciwo domin ajalin babu shi kenan zabai ne suke yawa ba zakwata bane suka kawo shi to sai yake to saboda haka sai yake sai yake wato suka sauka suka ci wa qalu ana kullu la mutayyid wa nahnu muhrimun to sai zabani ya rubi suka suka ce anya kuma ci namu farauta alhali mun kullu harama wasu suka yi wannan tunanin ba hamalla ma baki abin lahalin adami kulli wa yuriyu bayan hali kenan bayan an riga an ji irin da wannan abin da da mata su yi zai ce to Allah na tuba sai a faɗa abu saboda haka sai aka ɗauki ragowar nama na wannan jakar suka tafi da shi sun tambayi kansu falamma a tawar rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya rasulullah iska je gura annabi alaihi salatu wasallam sai suka ce ya ma'aikin Allah inna kunna haramna mun kulla arama da aikin haji wa kar kana abu kada da nabi umar amma abu kada da bai kulla harama ba shi fara'aina umra wahidin muka ga jakunan dawa fa amala alaiha abu kada da shi kadai ya afka mu ba kara min ha a tare ya soke jaka da gani fa nazalla muka ga kofa a kanna billahi ya muka suka muka muka ci wannan daga naman nan sun makulla sannan muka ce ana kullu la'aba sayyidin wa na nabori mu na bayan kun ci mun koyi kuma sai kuma tambaya ta faɗo mana to amma ku ci naman nan alhali wato muna ihrami fa amanna ma baki billahi ya muka dauko ragowar kala sai annabi ya ce domin kuma adin amarahu an ya amila alaiha tambaya cikin ku akwai wanda ya ba shi umarni ya cewa ya je afka mata da yake nan au a share ilaiha ko akwai wanda ya nuna mata kalula sai suka ce a kaga sai tambayar shi ne a yodan su ko yawa sai suka ce a kala sai annabi ya ce fa kudu ma ba ce min lafiya ku cinye ragowar ma ba shi kenan ba ragowar ma ku cinye saboda haka ya halalle kenan babu kun ji wannan yanzu kai tsaye mun ji haramci dangane da yin farauta ga abin da yake wato na farauta ga wanda ya kulla harama da aikin haji babu na takwas babu ma yundabu lil muhri wa ghairihi annabi shine al-istihbab ai babu ma yustahabbu kenan babu da yake magana akan abin da wato ake so lil muhrim ga wanda ya harama da aikin haji wa gairi ga waninsa katilihi ya kace kun ga ai wato balara fata wala busuka wa alhajj ashurun ma'lumat saboda haka duk wani abubuwan da aka haramta ba nan dan kake kaza ba kaza ba za ka kama ba to amma wanda ya harama da aikin haji akwai abubuwan da aka mustahabi ne kake min ad-dawabi da daga dabbobi kullu ma yajibu ala al-abd huwa hiya dafa ko fil halli lokacin da yake zaman gida wal harami da lokacin da ya kulla harama da aikin hajji an halatta masa wannan mun biya a bulugul maram din ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace khamsun min ad-dawabi biyar daga cikin dabbobi kullu wanna fasiqun gaba ɗayan su fasikai ne me fasiki a larabci mun ce al-khariju an ta'atillah wanda yake yi wa Allah biyayya shine fasiki ya ki kira fasiki to su ma wannan dabbobin da za mu ji yanzu dukan su fasikai ne idan kuka gansu lokacin da kuke harama da aikin haji da kuma lokacin da ba ku yi harama ba a zaman gida ya halatta kake yuqtalna bil harami ana kake su gaba ɗayan su fasikai ana kake su lokacin da aka yi harama su waye sai annabi ya ce al-gurabu an kaka wal aqrabu da kunama wal ba'ru da tsira eh wal kalbu al-aquri da mahaukacin kai me muka lallaki wani hida a ko da shirwa shirwa ita ce al'ida matakkenin shirwa ko na mutum shawo ko duk shirwa daban shawo daban daban daban ne ko shi wancan farar kwazuna daban ne amma kuma duk suna ɗaukan kyan sai yau wato to kun gani al-gurabu hankata al-hiyatu shirwa wal aqrabu da kunama wal ba'ratu da tsira wal kalbu al aqul da ma hukumin kai ma hukumin kare shi da ma bai kamata ba bai cikin mutane ba Allah ya yi to kun ji sanan mu je zuwa hadisin ya koyar da mu halaccin kace wayannan abubuwan da muka yi an fahimci da da kyau ko sannan ana kiyasi akan duk abin da yake yana da ɗabi'a irin nan karka ce wai sai shaho shi ma ya shiga domin ɗabi'a ta iri iri da ta shirwa daga zafa ko shi kuma ya yake babban igin ko ke to mikiya mikiya ke ko kuma a wajen mu ta baya baya mikiya muke cewa to amma ka zafa shi ne asalin sunan ko duk sunan sa ne yawa an gane ko mun kara a doka bulaji din biya ka gaggafa ko miƙe saboda haka da ita duk wanda zai shiga wannan adancin naka ya shiga ko bai shiga ba ai kaga ta ai nafi ne ba kan da kai ne jaba ta shiga ko wata shiga ba to duk abin da za a yi yaki da waɗannan a cikin wannan abubuwan kun fahimta da kyau ko idan dai yana cutarwa to ya shiga ciki ba wai ana nufin misali annabi ya baka kun fahimta yau wa highlighting kai da ake cewa ka sani ne ka duba duk wanda ya dauki dabi'a illa kawai zaka kalla al-hukm yaduru ma allati wujuban wa adaban to sai yake ana ganewa to sai yake hadisi na gaba an hafsa shine an karbo daga hafsa Allah ya kara mata yadda Allah ya kara mata yadda take cewa kalar tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da miki Allah ya tabbata gare shi ya ce kamsun min ad-dawab la arad ala man qatalahunna biya daga cikin dabbobi babu ne ga wanda ya take domin a aikin hajji muke magana sai ya ce al-gurabu an kaka wal ida'atu da wato shirwa ko gaggafa ko a wuce wuce ya yace gaggafa ko miya والفارس الذيرة والأقرب لكلامة والكلب العقول لما هو كتن كريم إيرن وانا عجيزان يجيو أكتي إذا أنجيرو أبو وسمع لما عجيز كتي إن إيه النبي يا فلا غانا فرقو غانا جي غانا أكو خير كذو بياني sai ka kawo sunayen ne amma sai ka kai na ɗaya ya koma na uku na biyu da suka ce ya halatta misali misali zan bau idan aka zo a azkar ɗin tsakanin bainar sajidatai bainar sajidatai ai za a ce rabbi gini rabbi gini banda wannan akwai wata kuma Allahumma gini warhamni wa adini wa adini to da ya zo kawai shi ne ya zo zai ce Allahumma gini wa adini wa jibulni warfa'ani ya yi kore ba in dai sunayen ne su ne annabi ya faɗa ba da zai ce ya yi amma wanda ya buji ne ka jero yadda ya jero din domin za ka iya samu kaga anan da aka zo a watan ruwayar waye ba da zuwa farko alqur'an ne to waye da biyu alhijatu ne shi ma dai to waye da zuwa da uku a ɗaya ruwayar na uku wanne ne yazo a hadisin baya shine dai ba bambanci a wannan hadisin da wancan kenan to shine kawai mahallin shahidawa alfa'aratu kaga ta zo wanda fa'aratu tana kusa da alkalbul aqul a wancan hadisin ko kaga alarar ti tsira ba mace ce a hausar tsira ko namiji ne alfa'aratu tsira ba za ka ce tsiranya ba kawai da tsira shi kenan to wannan shine ana abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana khamsun min ad-dawab laysa 'ala al-muhrimi fi qatlihi min junah biyar daga cikin dabbobi babu laifi ga wanda ya harama da aikin hajji ya take babu jawazi halqa ra'ati lil muhrim babu da yake magana akan ya halatta ga wanda ya harama da aikin hajji lalura ta kama shi ya ce kansa mu je zuwa idan kana bihi adabi dan akwai cutarwa a kansa wani abu da zai cutar da shi wa wujubul fidya amma wajibi ne yayi fidya kuma li halqihi saboda askin da yayi wa bayani kadiri hada da bayanin gurgurdan yadda za a yi fidya an ka bin hujra radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace la'allaka adaka hawamuka annabi sai ya ga ka bin hujra yana da kwarin kai shine muke cewa kwarkwata yaga suna damun ka ibn ujra a kansa sai annabi ya kalle shi yace wata kila fa wannan abin wannan ababan masu dafi kwarin nan suna damun ka ko suna cutar da kai la adwa wala irata wala hamma ai abu mai dafi shi ake cewa hamma to kaga hawa muka wannan abubuwan masu dafi naka wata kila fa suna cutar da kai kana na'am suna damun ka na'am ya rasulullahi yace wallahi sai ya mai kai Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احمد رأسك وصم ثلاثة أيام ذيك أشكي كأذن وانا أو أو يدعم ko awa ɗayan fitar da masakin ko ka ciyar da miskinai talaka guda shida duk hijabin ko ka yanka akuya kun ji abubuwan da aka baki bashi faman lam yaji fa siyamu talatati ayyamin ko bil hajj wa sab'atin um wa atimmu al hajj wal umrata lillah wa atim eh faman kana minkum maridan aw bihi adan ita nake so na kawo ba watan watan kaga ai daban ne tunda jiya ne uku za a maka ayi bakwai in an dawo wa sab'atin idza raja'at faman kana minkum maridan aw bihi adan yar'ati wa fi diyatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ita ce ayat da nake so in kawo mu je zuwa an ka bi ibn ujra na abdullahi bin ma'ki ibn yasar qala yace ta'atu ila ka bi ibn ujra fi hada masjid na zauna da a gefen ka bi ibn ujra a wannan masallacin yani masjidul kufa yana nufin masallacin kufa fa ta'altu an fidiyatin min siyam sai na tambaye shi dangane da yadda za a yi fidiya na azumi fa qala bi humiltu ila annabi sallallahu alaihi wasallam yace an dauke ni an kai ni gurin annabi alaihi salatu wasalam wal qablu yatanasaru ala waji yace kwarkwata tana zubowa kan fuskata da rana ta dake gashi na shi kwarkwata ta rika zubowa akan fuskata inji fakali yace ma kuntu ara annal juda kad balaga bika hada annabi yace ai ban san ban san rashin lafiyar ta ka ta kai haka ba ban san wannan abin da yake damun ka ya kai wato matsayin haka ba amma ka ji bidatan annabi yake da ji ba kai da akuya kullu fi nadila yace ya rasulullah babu kana sai yace sun salatata ayyam yace to kai azumin kwana uku aw a da inki tada mataki ko kuma ka ciyar da talakawa guda uku li kulli miskinin nisfu sa'in min da'am kowanne talaka ka baki rabin kwano na abinci kamar a yanzu ne ka baki wato abincin da fafi wanda iya na rana ko na dare shike guda shida ba eh sittata mataki ni ma na haka ya rubuta a cikin sittata mataki ka siyar da miskinai guda shida likulli miskinin nisfi sa'i kowane miskini ne zaka baki rabin sa'i min da'amin na abu wa hadikra ka daga nan sai kai ka aske gashin ka yace fa nazalat biya khassa wa hiya lakum amma yace aya ta sauka ne akai da ni kadai amma ta tafi kowa kuma yana albahari da cewa ayar kaman kana minkum mariban aw bi adan akan ta sauka saboda haka amma ta tafi kowa kuma wane mutum babi na karshe da zamu tsaya akan sa babu jawabin hijaba lil muqayyid babu da yake magana akan halaccin yin kahu lil muqayyid ga wanda ya kulla harama da aikin haji kun san shi kaho an fahimta da kyau ko wato shine imtisasu dami bil mi'jam fitar da jini da abun wato abin da za a zuko da wata na'ura kawai shine kaho shine da ijama akwai wani ofa wani bawo Allah da ya littafi ina da littafin na manta sunan ofa cewa wato akan al-ijama kawai ya kai ya kai bulugul maram girma wato in kana so ka mori dama akan abin da ya ba hadisi kaho to kusan wannan littafin gaskiya ya tattara komai a tara da ku kun san kaho yana da ka'idodi da ake yi mutanen mu da suke yi kawai da ka kaho yana da ka'idodi da ake yi domin mutum bai yi ka'idodin ba zai iya kutuncewa kwarai kuwa shine ba lalle ce a tiya kawo yace mafiya yawanci wanda suka kutunci sun kauce wa ka'idan yin kawo kun fahimta da kyau ko yawa misali abin da nake so kaga annabi cewa al-ijamatu ala rizqi afdalu kahon da ya fito in za a yi an fito mutum ya yi ala rizqi lokacin cikin sa ba komai bai ci abinci ba da sabon kafin ya ci abinci ko kuma da daddare kafin ya ci abincin dare ya zanto lokacin da ya ba abinci a cikin ka kawo ya fi tasiri to kaga mutanen mu da yawa ai ba ruwan su da wannan eh dai kenan sannan kuma abu na biyu an fito wanda zai ba kaho a nemi matashi dan annabi da zai tura a hadisin sai ce aje a nemo man wanda zai maka ho amma matashi ba wanda ya tsufa ba ba kuma yaro ba domin matashi in muka ce shekara nawa zuwa nawa na matashi shekara nawa zuwa nawa kun yi sabani shi ke ashirin da biyar zuwa arba'in kana so ka ce wanda ya haura arba'in ba mataki wani to wanda ya yi shekara arba'in zuwa zama me arba'in zuwa hamsin me shi tsoho ne shi matsakaicin da tijo wannan wannan matsalar ta ka za a yadda da kai kuwa ta yadda da shi ba da jiru yawwa ba da jiru ba zai yadda da kai ba cewa kawai daga arba'in zuwa hamsin matsakaicin da tijo ta je haɗa wani matsakaici shekaru na to ko ma ne wanda kuka ɗauka ya rage na ku to a nemo mataki ba yaro ba ba tsoho ba annaba alaihi salatu wassalam sannan kuma idan za a yi kaho ina ba ku wannan misali an fito mutum ya yi ranar alhamis kun fahimta da kyau ko ko litinin ko talata wayannan kwanakin guda uku ko kuma sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya ga wata to wataƙila wani ya tambaye ni cewa idan alhamis ko litinin ko yawwa suka faɗo a wannan ranar sai aka ce sai ka tsallake wannan malamin da yi Allah ya ta ne zuwa zan dubo sunan wato malamin da yi littafin da yi zai ba ka amfani sosai banda shi akwai malamai da yawa da sun yi rubuce rubuce saboda haka kaga sha bakwai sha tara ishirin da ɗaya su annabi ya nuna idan za ka yi ƙaho ka yi a wannan ranar an fahimta da kyau ko sannan ka kiyaye laraba juma'a asabar lahadi su ne ba a so a yi amma litinin talata alhamis su ne ake so a yi kaho a ranar kun gane bambancin guda uku ya halatta a yi guda hudu bai halatta ba idan suka faɗo ranar sai ka tsaka hakura ta koma wata ranar a ce ta faɗa kan ranakun da suke na halal yawwa in dai baka riska a na ja bakwai ba don Allah ya da a a gidan da za ka riska kada za ka riska shikenan an fahimci wannan da kyau ko shi ne malamai malamin yake cewa in sha Allah wanda kaga ya zama kuturutu kauce wannan ka'idar yayi in dai kaho yayi ba wai dalilin wani cuta ba ce ta daban in dai ta hanyar kaho ne ya kuturce to ya kauce wa ka'idar da annabi ya bayar kun ga ashe yin kawon mu kawai muke kawai yi ake kuma yana da ya faɗi fa'idodin sa da yawa ana samun waraka sosai ta hanyar kawo amma ka kiyaye ka'idodin kuma ka nemi wanda ya iya karka je ka ɗauka kamo wani ya ɗauko wani abu wanda duk akwai tetanus a jiki ya tsula mai garin neman gira a rasa idan eh domin karanta hadisi saboda lokaci عن ابن بحينا قال إذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم النبي يعيقه لوكة يعي عربة لأيك الهدي بلحن جمل أو نقول لأيك كلام ذا لاحي جمل ونقول لي تقال مكة مدينة أما يفق تدع مدينة شين لاحي جمل an bai da da hu bi wata dira'ati a tsakiyar kanka a tsakiyar kan annabi alaihi salatu wasalam ana aka yi maka hoto mun ai guraren da ake yi kahon ma ga sunan duk za ka ana dun nuna za shi wancan ne lissafin har hotuna ya rike an fahimta da kyau to ka ran kaɗe hu sabon yankan rake zai kai zai kai kai baro Allah ya kiyaye domin akwai ruwayar da ta nuna da annabi ya bayani ranakun da za a yi a ranar ba aka warkar da ba annabi ayyub alaihi salatu wassalam irin wannan ranakun da annabi ya zaba mana daga wannan cutar da ta same shi to wannan shine inda ya kamata mu tsaya akwai hadisi da yawa da suka yi nuni da akan kahu amma iya wannan din ma ya isa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana alaikum salam wa rahmatullah na abin ma haka haka yawa haka Hmm. Na. ai kaga kamar can ne da annabi yake fara a hadisin ina ji wata kila gobe mu biya ja lulu wal marja cewa duk bashin da ya janyo wani amfani to riba ne duk wani bashin da zai janyo wani amfani to riba ne haka annabi kullu da yin jara manfa fa huwa riba duk wani bashi da ya janyo wani amfani to shi ma duk wani kyauta da za a yi ma da ka gane cewa tana da alaka da wani abu barin da shi ya yi wannan shi ne daidai idan ka gane cewa neman guri ake ko kuma a wani abu ya ke so ka yi sassauci duk karɓar wannan bai halatta ba saboda haka kauce masa wara'u abinda malaman wato zuhudu ke kira wara'u tsantseni shi ya fi kyautata akwai wani alƙali da nazari bawan Allah ya rasu da ake gaya mana ɗabi'arsa Esther wata daga cikin 'ya'yansa ɗaliban mu ne Allah ba ya makyauta lokacin da yake alƙalin bayan ya gama ya komai za ka iya wannan ya riga ya kasan ba wani abu amma lokacin da ya a gidansa ba wallahi ba a karba in kika take kika karba ya ji to rai zai ba shi kuwa saboda yana ganin kafin ya zama wannan yanayin da yasa ba ku baki ba me yasa kuka ki baki lokacin kafin ya zama alƙali ko kafin ya zama kwamishina me yasa ba kwa bai to irin wannan duk kofofin tuhuma ka ga yan abin da annabi ya gaya wancan sahabin kenan da aka tura shi karbo karbo ba kawai da ka zai yi da ya je karbo sai zo ya rasu ya lagaji wannan shine wannan kuma ba na akai annabi ran sai ya ce me yasa baka zauna a gidan iyayenka tun ba an baka ba dan me yasa ya ta faɗa ya hau kan mimbari ya faɗa saboda haka abin da yake daidai kauce wa duk irin wannan abubuwan shi ne daidai gaskiya mutum ya samu wara'u kyakkyawar tsantsayi saboda kan mutum ya je imanin zai zaɓu duk da cewa ka ga yadda an zamanantar da abin kamar da ka faɗa cewa albarkar ofis ka gidan Allah ya harrifuna kalima an mawazi'i albarkar ofis kaga irin wannan ne Allah ya yi abu riba ko haramun ka mai da shi halal idan ka mai da shi halal da gangan ne matsayin wanda ya wanda ya halal haram kafirci ne gwara wanda wato yake yin sako kawai bai da halal bane akan wanda ya halatta saban wanda ya halatta kafirta yake Allah ya kiyaye alaikum salam na'am a'a shi baki ai gashi ne za ka ta bada baki ba ruwa ai shi baki daban kuma misali za a yi amma ne riba ne wannan kuma yana nan a rubarsa eh amma baki da za a baka ya riga shi nan ana ta tura wa mutane cewa ana ta bada baki ba ruwa a karba annabi malam da kasani yayi bayanin cewa ka sani cewa in ka ci kudin ka ce ka ga wani zai ciwo rabansa sa a gaban shi wallahi ba zai ne raba yo yace ya ka hadisin cewa annabi ya ce malin lahi saboda haka dukiyar Allah ne duk wanda ya yi kiriya sai Allah ya kama to rabawa kai ai ba rabawa kai ba wannan shine na'am na'am daga wannan eh eh haka to kaga irin ta kenan mm ya hayo gaba daya daidai kenan kun ji wani fakirin principal da aka alaje ba mu labari yanzu cewa principal ne kawai zai wuce sai ya da irin direbobin nan direbobin makaranta masu bin kwana ya ɗebo fasinja a motar makaranta da ya ga ya ganki to da ya ji ake fasinja sai sai kaji kawai sai kai gidan principal gratification saboda haka ya kai gidansa da ya kai wannan kaji ita kuma hajiya wata gida kwana biyu ba gamu ba kafin ya zo ta so ya zab ta yi masa jami'a da ya shigo yake a wannan ta ce ai wani ne ga waje shi tattaro shi gaba ɗaya ce ta san shi ba da ba ta tattaro gaba ɗaya wannan nama sai je kai gidansa sai ce wannan kajin daga kai ne amma abin da nake so ka biya mu kuɗin tafiyakan mu kayan miyan da aka siya dan hada hadan da aka yi wannan ba fakiri bane fakiri ne sannan zahiri ne gudun duniya yana so ya haɗu da Allah salim alim saboda haka haramun dinka ka shige gare amma ni ba za ka kai miki ta gidana ba wannan labarin ta fa ba a cikin sahabbai ba a principal a cikin zamanin sahabbai akwai principal ne saboda a principal wannan misalai ne wallahi na'am kamar ne to me yake nufi da wannan da kabajin za ka tambaya yawwa ka tambayi da kabajin ba ruwa da ita in kuma ka matsa hada ka da ko ka tambayi malam awal garan gamawa ai ji akan abin da yayi ko yawwa yau za ka tambayi ba ruwa na yawwa na'am alaikum salam ayi ba zai iya kaje mace aka yi dole zai kaje wani ya gabe ya tsalle shi ya tsalle shi amma dai ne kake bai da laifi a aba uza zai bin ma da aure ke din cewa aka yi ne ayi wal arab ban zani ba ko ba ki kake cewa annabi ya halatta a kake su ga wanda yake zauna a gida ko kuma wanda yake cikin harin su haka muka biya a hadisi cewa wanda yake gida da wanda yake cikin haram ya halatta wala ila alaikum salam na na ga wanda ya rantsuwa eh na bai ga ko ya ciyar ko ya yanka wuya ne ko ya ciyar da amma ka fara ka tuna ita ka fara wato azumi yau hakiki uku ko a ce da miskini nawa eh a kafara ba muke magana kafara ta normal kawai rantsuwa yayi da kaza cikin suratul maida wai kafara tu da amu a tarihi matakina min awsati ma tud'imuna alaikum aw kiswatum aw tahriru raqaba su uku nan ko ai turi asharatu matakina ba irin na aikin haji bane wannan miskinai goma za a ciyar ko kai mutu tufafi kowanne ka za a shagon ka ɗan kama riga da wani sabuwa kar ko a ɗan wuya yi shi ne yake tambaya kana da choice ne ko kuwa na sha ba da wannan amsar akwai zaki ko babu abin da ya sa mutane suke da ko azumi kawai ka fahimta da kyau ko saboda suna ganin shi ya fi sauki ba zai siyo ya ji duka ya tinka mutum goma ba ba zai siyo abinci ya bayar ba amma akwai daɗi mutum zai siyar zai kuma ɗinka amma mutanen mu ba zai wa ka taɓa gani yayi da malamai da jahilai ga yamin wanda ka taɓa gani yayi na'am Allah ya dace da na'am akwai ne na'am a shi kuma aski ban sani ba gaskiya na cewa akwai wata rana da za a ware a yi da ranar ban taɓa sani ba ban ce babu amma ni a ɗan gundin karatu na ban sani ba saboda haka ni a iya sani na kowace rana ana aji da yankan farko yawwa eh ba wani rana da aka ce a iya sani na amma idan mun jiro a gurin malaman mu akwai wata ranar zan faɗa amma dai a yanzu ni ba taɓa ji an faɗi wata rana na cewa an ware shi za a yi haske ko wai ko ya kan barke ba na'am na'am yawa sai da ta yake gidan kai ka zaba akwai wanda yana ganin kawai shi duk ana da gobe juma'a ya je ayi kashin da wannan shi kai ka zaba fa ne imani kaga ba Allah ne ya dora ba ba ko dan da kaga dama kuma kai ka gaji da wannan ranar sai ka koma wata shikenan na'am komanda haka sauro ai dole ba kan sauro komanda wa ba komanda yo sauro akwai mugu ma irin sa
na wutan nan eh eh wanda yake joke shi wannan kaga ai hadisi ne da ya nuna ba a wato haramun ne ka azabtar da dabba ko wani abu mai rai da wuta eh akwai wanda na ga suna ta wannan maganganun gaskiya cewa bai dace ba bai dace a rika sa to amma kaga a nan tambaya za a yi shin kai eh wuta ce ko wani tokin yake ko misali haka masana ya kamata a tambaya tunda shi jikin sa ai ba to da haka wannan adin zikir za a tambaya kai ce wuta ce kai tsaye take kona shi ko ko wani abu ne na radiyen shi da yake aiki kawai kafin ma ya zo ya gama da shi dan ji haka yayi kara kamar an bare gida ko yawa to da haka wannan ya kamata a yi tambaya ina ga alaji ce kai da na kai now now wala ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan shine matsayi wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana kuna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatun sa na alkhairi akwai na ɗaya daga cikin masu halarta karatu suka kore yin Abdul Jalil da zuwa mahaifin ziyarar su an kawo shi nan makamantar gannu muna roƙo Allah ya yafe masa Allah ya ba su hakuri da juriya duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya iyayen mu Allah ba ku sai sarki ya musu rahama idan ta mu zaro Allah ya sa mu cika da kyau da imani waɗanda suka yi jarrabawa da masu neman aiki muna roƙo Allah ba ku sai sarki ya ba su nasara baba su alƙasim ne har yanzu yana kwance muna roƙo Allah ya sa cika mata wanda muka ci ayi wa aiki satin da ya wuce an kuma wani aiki to ka ji an tashi to muna ruwa Allah da sunayen da kyawawa da sabobin da bada dan aiki ne ba gaskiya mun yi za ka ce da aka kiro jijiyar ta kafa aka zo aka jona a nan wato da muka je mu muna kan kallo gaskiya da hakura ma muke da kallon wannan da aka sa tare da kaji an ce da muna ruwa Allah da kusin sarki ya agala mata ya taimake shi Allah da kusin sarki ya tashi ka faɗa muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da sabobin da madaukaka dukkan marasa lafiya ku gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da wannan aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamar kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya talauci da kuncin rayuwa da ake bawa da shi Allah ka yaye mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين in sha Allah gobe alwajiz zamu biya satin da ya wuce ya kamata a yi agawan da na'i kuma aka yi ruwa to in sha Allah